sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda wannan rana ta yi daidai da 31 ga watan goma sha biyu na shekara ta 2011 ta miladiya za mu tashi darasi na za mu tashi darasi na 56 a cikin karatunmu na al'iziya ta الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه muna cikin za mu tashi inda malam yake cewa athaniyatu salatul idain athaniya ta biyu sallar idi guda biyu ta biyu ta ne eh sunna muakkada ahsantum ta biyu ta sunna muakkada tunda karatun mu muna yi ne mun fara akan fasali kan as-sunanul muakkada arba sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi a wanda aka karfafa su guda hudu ne mun yi ta farko sunna ta farko ita ce sallar wuturi to ita ce tafi kowace karfi sannan ta biyu a jerin gwanan sunnoni mu'akkada kuma a matsayi wajen karfi ita ce sallar su ne wato sallar idi guda biyu kowace daga cikin su sunna ce mu'akkada matsayin su daya ba tare da tafdili tsakanin sallar idi babba ba ko sallar idi karama dukkaninsu matsayinsu ɗaya ya ce wahiyar sunnatun mu'akkada sunna ce mai ƙarfi fi haƙƙi man talzamuhu aljuma'a a haƙƙin wanda akan wanda yake juma'a take lizimtarsa duk wanda yake juma'a wajiba ce a kansa to sallar idi sunna ce mu'akkada a gare shi su wane ne sallar juma'a take take take lizimtarsu su wane ne sallar juma'a take lizimtarsu mun karanta babu sallar juma'a mun yi bayanin waɗanda sallar juma'a take lizumtar su da waɗanda ba ta lizumtar su mutum mai hankali mazaunin gida ba matafi ba ba ta lizumtar matafi ɗa banda bawa namiji banda mace lafiyayye banda mara lafiya na'am baligi ban da yaro baligi ban da yaro waɗannan su ne wanda juma'a take lizimta su to duk waɗannan su ma sallar idi sunna ce mu'akkada dangane da su sunna ce mu'akkada dangane da su mustahabbatun fi haqqil abdi wal musafiri wal mar'a amma mustahabba ce wato a bar soyarwa ce akwai lada babu laifi akan barinta a haƙƙin al'abdi bawa wal musafir da matafi wal mar'a da mace wannan mustahabbi ne ga waɗannan ya zama kan cewa sun yi sallar idi matafi in yana cikin tafiya zai iya yanke tafiyar sai sallar idi mustahabbi ne gare shi bal har imam ahmad yana cewa matafiya sa iya haɗuwa su sallar idi kamar yadda suke inda suna zaune a gida za su iya yi matafi mustahabbi ne ba sunna ce mu'akkada ba in ya bari bai yi wato bai bar sunna mai karfi ba duk da yake babu laifi akan barin sunna mai karfi amma kuma akwai lada mai yawa akan yin ta to amma a haƙƙin matafi mustahabbi ne gare shi haka zalika bawa bawa saboda idan aka ce sunna ce mu'akkada a kansa kuma ya zamanto kan cewar ya shagaltu da hidimar ubangidansa wannan zai sanya masa takura a cikin addini domin yana so yayi wannan sunna muakkada ga kuma wajibinsa shine haƙƙin ubangidansa a kansa sannan mace mace mustahabbi ne a kanta ba sunna ce muakkada ba saboda haka ana so mata su fita musamman cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance hadisi ya keɓance umarni da da sallar da mata su fita sallah ya ce liyakhruj sawahib al-ghurab wal awatiq al-eid wal yahduru al-huyyab wal ya'tazilna al-huyyab al-musalla musalla wato mata waɗanda suke al-awatiq al-awatiq wato tsararrun mata da watul khudur wanda suke wato budurwai wanda ba sa fita kullum suna cikin ƙuryar ɗaki su fita su je sallar idi hatta mata masu haila wal ya'tazinnal hayyadul musalla amma mata masu haila su keɓance wajen sallah kada su zo inda ake yin sallah wani ɗaya daga cikin dalilai da malamai suke cewa masu haila ba sa shiga masallaci don ya ce wal ya tazinnal musalla domin a wannan lokaci musalla wata ya ɗauki hukuncin masallaci aka ce su keɓance su su su su kaurace ma wajen da ake sallah wal yashhadna alkhair wa da'watal muslimi su halarci alkhairi da addu'ar musulmi su halarci alkhairi shi na wato zuwa sallar idi domin alama ce daga cikin alamomin addinin Allah da kuma addu'ar musulmi addu'ar da ake yi wato addu'a ce da ta cancanta hatta wanda suke gida su fito su ba su halarci wannan hatta mai haila aka ce ta zo amma ta keɓance ta kada ta ta kaurace ma wajen sallah ta yi nisa daga inda ake yin sallah din aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to ai wata bata da mayafi yace litalbisaha sahibatuha min jilbabiha yar uwarta yar uwarta abokiyarta wato abokiyar zamanta ko kuma dai sahibarta shashin wanda ake cewa shashin ko da hausa ta bata daga cikin mayafanta ta bata wadda za ta sa don ta halarci wannan wannan ya nuna muhimmancin ita wannan sallah ta idi asalin ma'anar idi daga al'aud ne dawowa an kira idi idi saboda rana ce wadda take dawowa da farin ciki kowace rana in ta dawo kowane idi za ka ga inda aka ce idi ya zo za a ga teloli da masu sai da kaya lokacin nan kakar su ta zo saboda kowa zai yi rana ce ta farin ciki zai sa sababbin kaya a abin nan abubuwa za su mutane da za su taho birane saboda farin cikin da yake faruwa don a halarci wannan to shine asalin ma'anar idi daga al'audi ne dawowa ada ya udu audan fa huwa idi ba a ce masa ba a ce masa out ba tunda kamata ya ce out daga dawaw a kira idi a ce masa out kamar aka haka a kira in aka yi masa haka sai a ce masa ud kai sai ya kama da itace saboda haka sai suka yi kalabin waw din ta koma ya sai aka ce masa id shi yasa ne yayin da ranar idi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a ɗakin aisha waɗansu 'yan mata 'yan yara daga cikin mutanen madina mata yan yaran madina al'ansar suka zo suna waka suna kada adduf suna kada wato abin nan irin abin nan kamar mandiri kenan suna waka da wakokin harbul buga yaƙi ne da aka yi na tsakanin mutanen tsakanin ansar da tsakanin hazrat da aus suna karanta sai sai na bakar ya shigo yace mizmaratun min mazamir shaitan fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam molan shaitan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance ya juya kansa yana kallon bango su kuma suna cikin ɗakin suna ta yi Aisha sun zo wajen Aisha saboda haka sai ma Aisha inkari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'ahuma ya rasul da'ahuma ya Abubakar fa inna hadha iduna wa inna likulli qaumin ida kyale su domin wannan idin mu ne ko inda mutane suna da idin su to da Aisha ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam afwan da bayan Abubakar ya fita sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya kalli bango bai yi musu inkari ba da ta ga ya juya sai ta kore ta ce to ku tafi tunda dai ga Abubakar ya zo ya inkari ya ce misbaru shaytan to wannan ya nuna cewar shahid anan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna likulli qaumin ida kowa inda mutane suna da idin su wanda ya nuna shi wannan ka ɗauki rana ta zaman to idi alama ce daga cikin alamomin addini wato abin da ya mayyaje al'ummar musulmi da sauran al'ummomi shine muna da ranar idinmu guda biyu saboda haka ba za mu kirkiro wani idi daban ba in ba da izinin Allah da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin shine ya sanya mu kowace a Allah shine ya sanya mana Allah da manzon suka sanya mana waɗannan ranaku su zaman to idi da haka sanya wani biki na idi da ake yi banda idin guda biyu ɗin nan bid'a ne wannan shine asalin malamai na inkarin wani idi in ba idin babbar sallah da karamar sallah ba domin alama ce daga cikin alamomin addini shi yasa Allah ta'ala ke tali kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasiku kowace al'umma mun sanya musu wata ibada ta yanka da suke yi akai akai kowane lokaci yake jawo yake kewayowa da suke yin sa suke wannan ibada ta almansa to wannan ya shiga cikin al'idi ya shiga ciki idin babban sallah da ibadar da ake yi ta yanka haka zalika kuma idin karamar sallah da ibadar da ake yi a wannan rana to ranar idi abinda sa aka kira shi idi kenan saboda yana dawowa da farin ciki kuma guda biyu ne a idin addinin musulunci ya sha bamban da idin sauran addinai idin addinin musulunci yana da alaka da ibada ne ba shi da alaka da tarihin addini ba ba a ce ranar da aka saukar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq a cikin kogon hira ranar idi bace ba a ce ranar da aka yi hijira ranar idi bace ba a ce ranar da aka ci yakin badar ranar idi bace ba a ce ranar da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi duk manya manyan abubuwa ne a tarihin musulunci ba sanya sun zamanto idi ba amma sai aka sanya idi ranar gama azumi watan ramadan da kuma ranar gama ashirul wato kwana goma farko na zulhijja ranaku na ibada da ayyuka da Allah madaukakin sarki yake yafe wa bayi zunubansa sai aka sanya idi ya biyo bayan waɗannan saɓanin sauran al'ummomi yahudawa ranar ashu wato ranar ranar da ranar da suka da Allah ya tsirar da su daga fir'auna ranar idi ce ranar da manna wasalwa ta fara sauka a gare su ranar sallah ce suna da irin idi a ciki idin su yana da yawa waɗanda suke wanda suka rayu a america musamman a jihar new york suna ba yake na tsayuwa kuma ya riga ya kubce wasa jada ba da salam sai ya sujada bayan sallama saboda me saboda wannan ƙarin karatun da ya dawo yi domin in ya fara karatun fatiyar ya manta ya dawo ya sai dawo ya kabbara ne sai kuma ya fara bina'i akan karatun ko ba haka ba to kaga ya ƙara karatu kenan ya ƙara karrarawa sai ya sujada ba da salam wannan ya nuna kan cewa waɗannan kabbarori a wajen ma- a matabar imam malik hukuncin su shine hukuncin sunna mai ƙarfi ko takbira da ce mutum ya manta sai ya dawo gare ta sauran mal- a a mazhabar imam ahmad riwayata da suke da ita mashhurin mazhabar su shine kan cewa ba a sujada ba da salam in mutum ya manta kawai ya wuce sunnon- sunnoni ne ba a an- an basu in an yi su cikakku fa biha wa ni'mat in an yi su ba cikakku ba in bisa mantuwa ne babu laifi ba za a gyara su da sujada ba kamar tasbihatul ruku'i in kai ruku'u ba kai tasbihi ba in kai ruku'u kai mantuwa kai rafkanwa ba kai tasbihi ba ba za ka ba za ka yi sujada qabl- qabli ba ko ana qabli dan barin sujud- a a tasbihi eh ba a yi to haka suka dauki wannan amma a mazhabar malik waɗannan kabbaroli an dauke su a matsayin sunnoni ne masu karfi to idan aka yi kabbarar haka za a jeranta su wannan shine asali kuma haka malik ya yi nassi a kai tsakanin kowace kabbara shiru ake in ka ce allahu akbar sai ka shiru ka sake allahu akbar babu wani zikiri tsakani domin ba abin da ya zo a cikin sunna ba abin da ya zo a cikin sunna sauran malamai kun ga mazhaban maliku kenan wajen tsanani wajen wajen bin sunna in abu bai zo ba ba a yi ba abin da aka rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana cewa wani abu saboda haka sai a yi shiru amma sauran malamai kamar shaf- shafi'iya suka ce zai rinka yin zai zai rinka yin a kabbara ya ce Allah in ya in ya ce Allahu akbar to a zuciyarsa kuma kafin ya ta biyu sai ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam me hujjar su babu hujja a wata a- shi yasa sai suka yi sabani a wata riwayar suka ce yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a wani waje suka ce yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir a wani waje suka ce yace la ilaha illallah da wata doguwar addu'a suka ce dai ya fada tare da ita to maliku kawai yace yaskut ya shiru kuma shine ya fi dacewa da sunna abin da ya dace kenan mutum yi ba a kan- ba a faɗan wani zikiri tsakanin waɗannan a kafin kuma idan muka kula dukkan wani dukkan wani juz'i a cikin sallah akwai abin da aka shar'anta masa in dai in dai an ba da wani wata rata to akwai wani zikiri da ake ba a yin gum a cikin sallah to amma a nan wajen tsakanin kabbara da kabbara ba a cewa komai saboda tsakanin su kawai gwargwadon yadda za ka faɗa ne na bayan ka su faɗa sannan ka sake faɗa don haka bai yi- babu munasabar ma a ce za a sa zikiri a wannan lokaci eh kwarai da gaske babu munasaba shi yasa sunna bata zo da wannan ba kuma matafar maliku kenan ba a ba a yin wani zikiri ba a yin wani zikiri wallahi ta'ala a'lam eh a'a ba wannan kabbarar ba ce eh mata in suka zo sallar idi a cikin hadisi hadisin aisha a- a cikin hadisin ummu atiya ne eh cewa wa yakbir a- a- wa a- a- za su yin ka- za su rinka yin kabbara bi takbirihim da takbir da kabbaran musulmi wa yad'una bi wa yad'una bi du'aihim kuma su yi addu'a da addu'arsu to wace kabbara ce wace kabbara ce za su tunda an ce ba za su yi tunda an ce su su su keɓance ba su kada zo sallah ga kuma kabbarorin da ake yi wannan kabbarorin ake nufi ko ko in ana yin kabbara ana cewa Allahu akbar sai su ma su rinka yin Allahu akbar eh shine na'am kabbara ta cikin sallah in suka ji liman in suka ji liman yadda musulmi ya ce Allahu akbar sai su ma su ce Allahu akbar ba ka cikin sallah na'am kabarbari kabarbarin da ake na ranar idi ita ce za ita ce kabbara kabarbarin da ake na ranar idi tunda mustahabbi ne yayin da za a tafi sallar idi ai kabbara a rinka yin kabbara kamar yadda zai zo kuma an je filin idi ai ta yin kabbara har liman ya fito ai ta yin kabbara har liman ya fito waɗannan kabbarorin shi ake nufin sai kabbara sai musharaka da musulmi wajen yin waɗannan takbirat bal tukabbiru Allah ala ma hadakum shine wannan kabbar za a fara tun daren idi har sai an yi sallar idi a karamar sallah sallah babba kuwa tun nan da watan sallah tun nan da watan zulhijja ya kama za a yi ta yi har sai ranar goma to idan mutum idan liman ya manta yayi ba- bayan yayi waɗannan kabbarori guda yayi kabbara guda ah, yayi kabbara guda biyar a raka'a farko bai cika bai yi ta shidan ba sai fara kira'a bai tuna ba hayyar ruku'u bai tuna ba hayyar ruku'u to a nan wajen yaya zai yi zai yi balance ne a raka ta biyu ko kuwa zai yi to a nan wajen sai ya sujada qabla salam sai ya sujada qabla salam domin ya bar saboda saboda wa- wannan shine matabar malik sai ya jira qabla salam saboda ya bar abin da yake sunna mai karfi a cikin sallah na'am mm. eh zai maimaita fatiha eh ya shi yasa ai zai sujada ba'da salam shi yasa zai sujada ba'da salam Mm. kamar mutumin da kamar mutumin da ya abin nan kamar mutumin da ya karanta fatiha a asirce ne inda ake bayyana karatu sai ya tuna Mm. to kaga in ya dawo ya maimaita zai iya bari ya zama to ya sujada qabla salam a matabar malik amma idan ya dawo ya maimaita to zai sujada ba'da salam wa yastahabbu al-jahru bit takbir mustahabbi ne ya bayyana kabbara a bayyana wato ya bayyana a yin kabbara waɗannan abubuwa na mustahabbi ne da ake yi ranar idi daga ciki shine al-jahru bit takbir bayyana kabbara wato ka- bayyana kabbara a a lokacin sallar idi mustahabbi ne ba a so a yi ta a sirce ga maza mata za su bayyana in suna tsakaninsu amma in akwai namiji a kusa da su ba za su bayyana ba kiyasan akan talbiya kamar yadda aisha ta ruwaito cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin talbiya amma idan ya zamanto kan cewa suka zo wucewa da mahaya waɗansu mahaya suka zo wuce musu maza wanda ba wanda suke ajnabai ne gare su to sai su rinka yi a sassauce amma idan su su kaɗai ne sai su su bayyana wanda ke wannan shine asali na wajen kira'ar bata a cikin sallah mace a cikin sallah inda ake bayyana karatu in ita kaɗai ce inda babu waɗansu maza a jinabai da za su ji karatun da sai ta bayyana karatu inda aka ce a bayyana amma idan ya zamanto cewa tana waje ne wanda yake za a iya jin karatunta wanda ba su halatta su ji sautinta su su ji daɗin muryarta ba za su ji daɗin a- a- suna wajen to sai ta sai ta karatunta a asirci kamar yadda yake fatuwar malamai akan wannan to haka zalika wajen kabbaran ba mustahabbi ne a bayyana kabbaran ga maza wannan kabbarori da ake yi wanda sigar su zai zo insha Allah والتطيب والتزين بالثياب الجديدة لمن يقدر عليها daga cikin abin da yake mustahabbi akwai akwai abin da yake da alaka da sallar sallar nan ta idi karatu a bayyana ake yi haka aka yi to annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi yasa aka kiyaye abubuwan da yake karantawa yana karanta an ruwaito yana karantawa da sabbi hisma rabbikal a'la a raka'a farko da hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu haka zalika sayyidina umar ya ruwaito yana karanta a raka'a farko qaf wal qur'anil majid a raka'a ta biyu iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ya nuna wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wannan to kaga saboda yana bayyanawa shi yasa ya zama tokan cewa muta shi yasa ya zama tokan cewar har aka kiyaye kuma wannan shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar da ake yi da rana da ake haduwa domin a yi ta kamar sallar juma'a kamar sallar kusuf kamar sallar kusuf shi ma bayyana qira'a yayi sabanin mazhab sabanin imam malik kamar yadda za sabanin abinda malik ya ce kamar yadda zamu gani وتطيب والز- والتزين بالثياب الجديدة لمن يقدر عليها مستحب ne mutum ya sanya turare yayi ado da kyawawan tu- da- da sababbin tufafi ga wanda yake da iko akai wato y- yin s- sanya turare mustahabbi ne kiyasan akan juma'a kamar yadda aka ce ayi a cikin juma'a mustahabbi ne mutum ya sa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamar yadda yazo a hadisin Salman da da hadisin abi huraira ya ambaci kan cewa mani ta sala yawmal juma'a wata tayyar mani ta sala yawmal juma'a waddahana bi tibi ahlihi a wata riwayar wata tayyaba ya shafa mai da mai din wanda yake mai turare na wato na iyalinsa in ma ba da shi kenan in taron mata ne ma ya shafa to haka babu ka ake so yayi a cikin idi kuma ana so yayi ado da sababbin tufafi me dalilin yin ado da sababbin tufafi Imam al-Bukhari ya kafa hujja da hadisin Sayyidina Umar da ya ga jubba ta addibaj jubba ta alharini wanda yake mai kauri wanda aka tilata da alharini ya zo ya ganta ya ce ma'amin sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah da ma ka sai wannan ka sai wannan domin ka rinka sanya ta lil idi wal wufud ka rinka sanya ta domin sallar idi da kuma baki in sun zo maka sai ce inna ma yalbasu hadha man la khalaqa lahu inda fil akhirah ba wanda zai sa wannan sai wanda ba shi da rabo a lahira saboda mai saboda alharini ne bayan kwanaki sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sai wata irin wannan jubba din ta diba ba kura ba sayyidina Umar sayyidina Umar sai ya girbe ce Rasulullah ka turo min wannan wa qad qulta fiha inna ma yalbasu hadha man la khalaqa lahu fil akhirah mara rabu an amma fi sa wannan ga sannan ni kuma ga ka turo min ita yace a ban turo maka dan ka sanya na turo maka ita dan ka bayar da ita ko kuma in tattafi da min tamaniha litabi'aha wa ta'kula wa tastafida min tamaniha ka tar domin ka amfana da tumaninta shi ne sai ya raba ta akan shi ne ya raba ya tura ta habiya ga wani dan uwansa mushriki da yake maka ya sada zumunci har ya samu labar sada zumunci tunda sada zumunci ko da kafiri ne mutum zai samu labar musulmi zai samu labar ya sada zumunci da dan uwansa wanda yake ba musulmi ba in ya bashi in ya masa kyauta masa ikirari ya nuna kan cewa idi wato in aka wato ana so a sa sabuwar sanya sabuwar riga a idi abu ne wanda yake wato muqarrar an tabbatar da shi a cikin shari'a da aka mustahabbi ne kuma saboda rana ce ta idi sauran mutane su ma a nasu idin haka suke yi to kuma wannan sunnar idi ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ikirarin ta a cikin addinin musulunci tsaban da bata ahsanta tunda ka'idar fitar mata ka'idar fitar mata shine kan cewar mace idan za ta fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yakhrujna tafilat su fita ba su da ba sa kanshi asalin ma'anar tafilat su fita suna warin ciki su fita suna warin malam isa wanda ka sani ne akwai tur- akwai iri iri iri ne iri iri ne akwai wanda yake za ka sa ma akwai wanda yake akwai wanda yake ma za a sanya maimakon ka je na ka- maimakon ka je na kanshin maimakon ka ji ka- kanshi ne wanda yake tashi sai ka ji abin nan a, kamar musalita musalita ne haka wannan ba turare ba ne minti-minti haka za ka ji iri-iri ne ake yi kuma akwai wani irin masu wannan din akwai irin masu wannan din wanda ake sawa akwai wanda yake za ka ji a abin nan kanshin lemu za ka ji yana yi Eh? Eh? Eh? ban ce wardu ba wardu dan turare ne amma lemu ai ba turare ba ne saboda haka kowanne da irinsa inda inda mutum in aka gane illar in ka gane illar hukuncin in ka gane hikimar da ke cikin hukuncin to sai ka sai ka ga yadda zaka yi aiki da shi daidai gwargwado warju min tariqin ghayri allati ja'a minha da kuma ya dawo ta hanyar da ba ta hanyar da ya tafi ba wato ya saba hanya wato ya saba hanya idan zai tuho alal misali idan a alal misali kamar abin nan kamar dabta ne idan zai taho daga yan dutse in ya biyo ta nan aliyu abi in ya biyo ta nan aliyu abi ta nan idan zai tashi komawa sai ya ta gaba ya koma ta abdullahi bayero a ta amadu bello sai ya shiga ta magwa ya canza hanya kenan to mustahabi ne yin haka domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne me hikimar canza hanya me hikimar canza hanya a cikin shari'ar musulunci don wannan ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi a kowane idi yana canza hanya haka ana zai ruwaito me hikimar a cancanza mutanen da za a gani to duk mutane ai su ba sun tafi su ga yawan musulmi shine wannan shine hikimar a bayyana yawan musulmi saboda waɗanda ba sa waɗanda suke ba a waccan hanyar sun gani to wanda suke a wata hanyar ma a gani amma aka yi wata hanya ɗaya duk an koma ta hanya ɗaya sai a sai a yi abin da ake a gama a garin ba a san an yi ba wani sashen bai san an yi ba to amma aka canza hanya kowa ya canza hanya to kusan kamar duk garin za a san kan cewa ana idi kuma da kamar yadda muka sani idi alama ce ta nuna addi- alama ce ta addinin musulunci ta bayyana wato addinin musulunci da kya- da- da- da- da- da- da kyansa da karfinsa da kuma abin nan a- a a- a fuskantar su ga Allah duk an fita ne fa saboda Allah saboda a ji a yi wannan ibada ta sallah wal fitru qabla ar-rawahi ila al-musalla fi eid al-fitr kuma mustahabbi ne a karya kumallo qabla ar-rawahi kafin a fita a tafi a yi jijjifi ila al-musalla ya zuwa ga wajen sallah fi eid al-fitr a lokacin sallar idin karamar sallah wato sallar idin karamar sallah tunda azumi ake yi to in aka tashi tafiya mustahabbi ne mutum ya ci wani abu kafin ya tafi kamar yadda ana zai ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuftiru ala tamarati fi idil fitr a lokacin idin karamar sallah yana iftar yana karin kumallo ala tabaratin akan yan dabinai wa ya'kulu hunna witran kuma yana cin su zamanto witri mara ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ba ko ko sha uku to an nawa mutum zai ci Eh, amma dai witran haka ake so a yi saboda ibada ne kuma mutum ya kayyade da wannan in mutum ya so ya samu ladan ibada ne sai ya kayyade da wannan adadi din a ban ga wannan na alkama ba ban san hujjar su ba o ranar babban sallah ba mutane suke cin alkama ba ranar babban sallah ai ranar babban sallah karamar sallah ne babban sallah ne ko karamar sallah cin alkama Ba- babban sallah ne a babban sallah ne ake ci mu da haka duk wannan duk bid'a ne ba shi da asali alkama ai ba ta kama da dabino ba tsakani da Allah idan baka da a- a- me aka ce idan mutum bai samu dabino ba wajen iftar me aka ce yayi wal yahsin hasa hasawati sai dan kurkurwa in baka samu in baka samu dabino ba ka kurkurwa waɗansu malamai suna cewa in baka samu dabino ba ka sha sukari ka sha sukari saboda zaki dan an ce wai zaki abin da yasa ake cin dabino dan ya baka nishadi saboda sukarin da ke ci zai baka nishadi Ka- kana wato saboda ka yi baka ci abinci ba in ka ci dabino zai baka nishadi to amma sukari ba lallai haka bane ko ba a buɗe wannan hanyar ba saboda masu diabetes kace mutane su ci dabino kaje kace mutum ya ci dabino ya je wajen karatu ya je yana diabetes aka dauke shi ya shiga cikin koma a cikin asibiti kaga kai ne kai fatawakka ce ta tashi bayan babu hujja saboda haka mutum ya tsaya akan abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yace in annabi sallallahu alaihi wasallam zai iftar aftar ala rutabatin fa in lam takun rutabatin fatumairatin wa in lam yajid hasa hasawatin min ma yana yin yana karin kumal yana karya azumi da rufa abin dabino ba danye ba in muka ce danye zai ka ce wanda bai mai baurin nan wanda bai nuna ba ba wanda ya bushe ba yawwa ba sai da za a faɗe shi da hausa ba sabon dabino yau kun dai fahimta sabon dabino
إني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن